Adam yi bayanai dangane da al'amuran da muka kammala a jiya sai ce, fahaza jumlatu ma ya taju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min auliya illahi ta'ala. Waɗannan al'amura da muka bayyana dangane da Allah maɗaukakin sarki da ikon Allah da tsare-tsaren shi akan bayan shi na ƙaddara, su ne jimillar abin da wanda Allah ya haskaka zuciyar shi daga cikin masoya Allah maɗaukakin sarki yake buƙata. wato dukkan mutumin da Allah ya haskaka zuciyar shi da haske na imani da ƙaunar Allah to waɗannan irin abubuwan su ne abubuwan da yake ainihin bukata wahiyar darajatun rasikhina fil ilmi wannan ita ce ainihin daraja wato ita ce ɗaukaka da matsayin waɗanda suke da zurfin ilimi game da sanin Allah li'annal ilma ilmani domin ilimi nau'i biyu ne ilmun fil khalqi mawjudun akwai ilimin da yake akwai shi a cikin halitta Allah in an neme shi za a same shi wa ilmun fil khalqi mafqudun akwai ilimin da kuma babu shi a cikin halitta Allah ko an neme shi ba za a same shi ba fa inkarul ilmi mawjudi kufrun ilimin da ya zama akwai shi a cikin halitta Allah idan aka yi inkarin shi aka ce ƙarya ne babu shi to wannan kafirci ne ilimin alqur'ani ilimin sunna ilimin aqida ilmomi game da rayuwa kamar game da harkar likitanci ko game da harkar gine-gine ko game da harkar shuka ko makamantan haka waɗannan ilmomi akwai su hakikatan inkarin waɗannan al'amuran to yana daga cikin al'amuran da inkari ne na abin da yake akwai shi a cikin halitta Allah kuma yin wannan inkarin ko wannan musunto kafirci ne وادعاء العلم المفقود كفر sannan kuma da'awar cewa ilimin da babu shi mutum ya da'awar cewa shi yana da shi kamar 'yan ɗariƙu da suke da'awar ilimin ainihin baɗini ce suna da wani ilimi na baɗini wanda su kaɗai ne suke da shi babu wanda yake da wannan ilimi da'awar irin wannan ilimin kufurun kafirci ne sai malam ya ce wala yasbutul imanu illa bi qabulil ilmi mawjudi ilimi ba zai taba wato imani ba zai taba tabbata ba sai ta hanyar karban ilimin da yake akwai shi a cikin halitta ilimin addini ilimin rayuwa waɗannan gaskiya ne akwai su to imaninka ba zai taba tabbata ba sai ka yadda akwai waɗannan ilmomi domin ko ka ce babu su abubuwa ne da mutane sun ji sun gansu in ka ce babu ilimin qur'ani babu ilimin hadisi babu ilimin fiqhu babu ilimin nahau babu ilimin tauhidi babu ilimin sciences babu technology babu engineering babu social sciences misali waɗannan abubuwa ne da mutane sun ji sun gansu sun ga tasirinsu kuma sai ka ce babu ina fata an gane to wa kake wa inkari Allah ne ya saukar da waɗannan ilmomi ma'ana ka kafircewa abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar kenan sannan wa tarku talabi ko da kuma ainihin wato wa tarki talabil ilmi mafqud sannan imani baya tabbata sai musulmi ya bar neman ilimin da babu shi duk ilimin da aka ce babu shi a cikin halitta kuma imaninka ba zai tabbata ba sai ka bar shi jama'ar musulmi wannan gaban na daga cikin gabar da da yawa daga cikin 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a suka hallaka saboda ga ilimin da yake haƙiƙa sai su musun shi ba su damu da shi ba sai su koma suna da'awar ilimin da hakikatan babu shi kuma suna ainihin da'awar shi suna runto a kan shi wannan yana daga cikin abubuwan da suka kafirtar da irin waɗannan mutane jama'a shi yasa wajibi ne al'ummar musulmi ku yi taka tsantsan yana daga cikin sharri mafi girma da ya faru a bayan ƙasa shine samar da aƙida ta ɗariƙa da kuma aƙidar shi'a a bayan ƙasa ba don komai ba saboda ba za su taba barin musulunci da musulmai su zauna lafiya akan abin da manzon tsira ya basu akai wanda sahabbai suka ruwaito ba duk abin da musulmi suka haɗu akai suka amintu akai waɗannan nau'ukan ainihin aƙidoji guda biyu waɗanda tagwaye ne sai sun ainihin haɗu wajen yin musun waɗannan al'amura shi yasa na daga cikin bala'i mafi girma wanda aƙidar ɗariƙa da shi'a suka haifarwa musamman arewacin najeriya jama'a shine nakasa mutane game da ilimi na addini da na rayuwa duk ci baya da 'yan arewacin najeriya suka samu jama'a 'yan ɗariƙu da 'yan shi'a duk su suka ja musu tsantsar ilimin da za a fahimci alkur'ani da sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallama suka raba mutane da waɗannan abubuwa suka haɗa mutane da ilmomi na tatsuniya da ilmomin da babu su sai a ce wai kana so ka ga allah don haka samu kwangiri ka zauna a gaban kwangiri kwana arba'in ka daina ci ka daina sha kai ta la ilaha illallah wallahi zaka ga Allah wannan wanne irin ilimi ne wannan kwana arba'in ba ci ba sha jama'a kuma ka zauna kai ta la ilaha illallah bukuratan wa asila ba tsakkautawa wai zaka ga Allah to in ka ga Allah menene natijar haka sai a ce to natijar haka kayi wusuli kenan ma'ana kayi wusuli kai ma yanzu matsayinku ya zama ɗaya da Allah ka kai wa abu rabbaka hatta a yakal yaqini ka daina sallah ka daina azumi dan kai ma shi ne anta huwa kai ma shi Allah ne dan haka kai da shi daidai kan kan kan kuke ba wani wanda zai wani sallah yanzu wanda ya zauna kwana arba'in yana irin wannan abu ba ci ba sha jama'a zai karanta alqur'ani zai karanta hadisan manzon Allah zai karanta risala ya koyi fiqhu jama'a wannan mutumin zai iya physics ko chemistry ko biology wannan zai zama engineer ko ko zai zama medical doctor wannan zai zama pharmacist ko ko zai zama business administrator ya lalace to haka waɗannan mutane suka rugurguza al'umma jama'a don haka duk mutumin da ya zo zai karantar da al'umma sai 'yan ɗarika sun nemi bala'i da shi sai 'yan shi'a sun nemi masifa da shi ba sa so a karantar da mutane ilimin da yake almaujudu fil khalq sun ƙi jinin haka kuma al'umma ba za ta taɓa rayuwa ba sai sun karanta ilimin da yake maujudun fil khalqi kuma sai mutane sun rabu da ilimin da yake mafkudun fil khalqi abin da babu shi a rabu da shi abin da yake akwai shi kuma a neme shi dan ba ku manta ba laccata da ne akan bid'a da hadarorinta a anguwan marmara jama'a na ce ina shiga anguwan marmara tun ina yaro ban wuce shekara goma sha hudu zuwa sha biyar ba jama'a har zuwa wannan rana bare da ne muku ainihin wa'azin nan na ce yanayin surar anguwar marmara bai canza ba daga yadda na san shi fiye da shekara talatin da suka wuce me yasa bai canza ba saboda an je an samu matasan anguwar an saka musu bakar aƙidar ɗariƙa katutu sai ka ga yarinya zarmaƙeƙiya ya shekara ashirin da biyar ta ƙi aure ana ce mata sayyida ana cikin tafiya sai ga ta wai ga wai tana magana da Allah ne yanzu wannan yaushe za ta zama pharmacist wannan yaushe za ta iya haffaze alkur'ani wannan yaushe ma'ana sun lalata tunanin mutane don haka matasa ba su karatu ba na addini ba su karatu na rayuwa ba yaya za a yi anguwa ta ci gaba don haka duk kwazazzaban da muka sani anguwa tun muna yara har yanzu bai gushe ba yana nan yadda yake babu ci gaba ya jama'ar musulmi ku tashi ku nemi ilimi na alkur'ani da sunna ku tashi ku nemi ilimin addini ku nemi ilimin rayuwa da shine dan adam yake rayuwa karanta farkon suratul baqara da menene baban mu adamu ya galaba akan iblis da ainihin mala'iku da sauransu Allah ya ce wa allama adama al-asma'a kullaha Allah ya sanar da adamu sunaye gaba daya this is the origin of all sciences shine definition duk abin da aka tashi a bayyana maka kaza kofi ne me amfanin shi kaza microphone ne me amfanin shi kaza littafi ne me amfanin shi in ka har hada su sai kaga ka fitar da ilimin addini da rayuwa abinda Allah ya wa annabi Adamu kenan ya sanar da shi komai da sunan shi da amfanin shi thumma aradahum ala al malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqina ku kuka ce wannan ina yi shi barna zai ta'addanci zai wauta zai bai da hankali bai da kaza bai da kaza yanzu to ku faɗa min sunayen waɗannan abubuwan in dai gaskiya ne abin da kuka ce wannan bai da ilimi bai da kaza bai da kaza qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ba mu da ilimi ya Allah sai wanda ka ilmantar da mu ilimi me kenan al ilmul mawjudi kenan fil khalqi tunda bai karantar da su ba sai suka ce ba su da shi amma Adamu fa sai Allah ya ce ya karantar da Adamu ko dan haka sai ya ce فقلنا ya Adamu. maza an bi'uhum bi asma'i faɗa musu sunayen tun da kai an karantar da kai don haka jama'a kar ku yarda da jahilci kar ku yarda da jahilci ko min tsala zarratin ku tashi ku hura wuta sai kun yaƙi jahilci sai kun yi ilimi dan adam ba zai taɓa rayuwa cikin yanci da mutunci ba sai ya bi kan gidansu menene kan gidan dan adam shine ilimi Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu to bayan da ainihin muka ji wannan jimillar abubuwa waɗanda malam ya ce su ne abubuwan da duk wanda Allah ya haskaka zuciyar shi yake bukata shine sai wannan ainihin gaba wadda muka fara shigarta a inda ya ce wa nu'minu bil lauhi mun yi imani da allauh wannan lauh shine allo da Allah ya ce lauhul mahfuz wal qalami sannan kuma mun yi imani da alqalam wato alqalami wanda Allah yake rubutun makadiru da shi wa bi jami'i ma fihi mun yi imani da duk abin da ke cikin wannan allo kadru kima wanda aka riga aka rubuta duk gaba ɗaya mun yi imani da waɗannan abubuwan jimillarsu da tafsilinsu a cikin alkur'ani Allah ya ce bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz Allah ya ce ƙur'ani ne abin girmamawa a ina alƙur'ani yake yace a cikin lauhul mahfuz to shi lauhul mahfuz jama'a kamar yadda muka ce wata taska ce ta Allah maɗaukakin sarki game da tsare-tsaren shi da ƙaddarorin shi game da rayuwa don haka gaba ɗayan alƙur'ani jama'a tun kafin a saukar da shi to shi kanshi alƙur'anin yana cikin lauhul mahfuz ne shine abin da wannan aya take cewa da take bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz suratul buruji aya ta 21 zuwa ta 22 babban malami al-imam al-hafiz ibn abil izz al-hanafi a cikin sharhin wannan littafi sai ya ce اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه لوح المحفوظ dinnan shine Allah madaukakin sarki ya rubuta wato kaddarori na halitta wato tsare-tsaren gudanar da halitta a cikin shi والقلم المذكور القلم da aka ambata wallazi khalaqahu Allah shine wanda Allah madaukakin sarki ya halitta wa kataba bihi fil lawhil madhkur al maqadir sannan wannan alƙalamin ne Allah ya amfani da shi wajen rubuta waɗannan ƙaddarori da tsare-tsare game da ainihin halittun Allah waɗanda aka faɗi kama fi sunani abi dawud kama yadda ya zo a cikin sunani abi dawud jama'a kun ji aƙidar musulmi kenan العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتبويه in aka faɗa maka magana sai kuma a ce saboda ya zo a cikin littafi kaza shine abin da alƙalin musulunci abubakar mahamudu gumi ya faɗi ya ce za a iya rugurguza zalunci a wurin ma'auna ta hanyar yin awo tare da mudu kamar yadda za a iya rugurguza bid'a a cikin musulunci ta hanyar hujja da littafi duk wanda ba shi da littafi jama'a ba shi da addini domin ba shi da madogarar da zai ainihin kafa wadda za a koma a dubi gaskiya ko rashin gaskiyar abin da ya faɗi an ubadata bin samit radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu awwalu ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam فقال له اكتب قال يا رب وما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce farkon abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta shine alƙalamu wannan da Allah ya ce nun wal qalami wa ma yasturu wannan alƙalamin shine abin da Allah ya fara ainihin halittawa da ya gama halittar shi sai ya ce da shi yi rubutu sai alƙalamin ya ce me zan rubuta ya ubangiji sai shi Allah maɗaukakin sarki ya ce ka rubuta ƙaddarori da tsare-tsaren komai har zuwa kiyama ta tashi ira da amincin Allah su tabbata ainihin gare shi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan hadisi jama'a ingantaccen hadisi ne kamar yadda muka ji cewa al-Imamu Abu Dauda shine ainihin ya ruwaito shi to dangane da al'amarin alƙalam ɗin nan jama'a malamai sun yi maganganu waɗanda za mu zo mu ƙara sharhi ainihin akai domin shi alƙalami na rubutu nau'i nau'i ne wanda za mu zo za mu ji yadda ainihin malamai suka yi bayanai akan abubuwan dalla-dalla amma dai wannan alƙalamin rubuta ƙaddara da Allah ya tsara wa halittu gaba ɗaya to shi ne ake magana to mun yarda da shi da ma sai malam ya ce فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة malam ya ce falawijita ma'al khalqu kulluhum da a ce halittu baki ɗaya za su haɗu ala shay'in katabahu Allahu ta'ala annahu ka'inu abu ne Allah ya riga ya rubuta ya zarta ya kaddara cewa wannan abu sai ya tabbata to da halittun Allah za su haɗu gaba ɗayansu dangane da wannan abin da Allah ya kaddara sai ya faru liyaj'aluhu ghaira ka'inin dan su hana abin ya afku kamar yadda Allah ya tsara lam yaqdiru alaihi ba su isa ba ba za su iya ba inda halittu za su yi taron dangi akan rugurguza tsarin Allah gaba ɗaya ba za su iya ba ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا da kuma halittu za su haɗu baki ɗaya akan wani abu wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ba zai yiwu ba su kuma su ce sai abin ya yiwu lam ya kadiru alaihi ba za su iya ba jaffal kalamu alkalamin rubutun tsare-tsaren Allah ya riga ya bushe ma'ana an dangwalo tawadar an rubuta kuma alkalamin ya riga ya bushe don haka ba za a sauya ba bima huwa ka'inu an riga an rubuta abin da zai faru kuma alkalamin ya bushe ila yaumil kiyama har zuwa tashin alkiyama haka al'amarin yake jama'a kun ji wannan kenan hadisi ya zo sahihi cikin sahihu muslim daga babban sahabi jabiru dan abdullah Allah ya ƙara mishi yarda ya ce an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala ja'a suraqatu ibn malik ibn ju'shum fa qala ya rasulallah wani dattijo ne cikin sahabbai daga cikin burbushin maguzawa waɗanda suka dahu a cikin maguzanci sun yi jahiliya tun jahiliya tana bakar jahiliya har Allah ya kawo hasken musulunci wannan dattijo yana daga cikin makiyan addinin musulunci har ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi hijira wannan dattijo yana daga cikin shedanun mutane a jahiliya waɗanda aka tura su bibiyi sahun annabi da abubakar su je su dawo da su amma ikon Allah yana hangen annabi da abubakar kuma sai Allah ya juya zuciyar shi daga kiyayya sai ta koma soyayya sai kwance rawanin shi ya ɗaga wasu manzon Allah haka al'adar larabawa mutum ya kwance rawani ya ɗaga to yana ce maka salama kenan ka tsaya ba sauran matsala kuma su annabi suka tsaya sai ya ainihin ba su shawara ga yadda hanya take ma duk ya nuna musu yadda hanyar take yana da garken raƙuma ma wuri kaza in sun je su tsaya su sha su yi guzuri su yi kaza su yi kaza ashe Allah ya so shi da rahama to da aka zo aikin hajji sai aka samu matsala saboda maguzanci ya fi tarbiyyarsu shehunnan jahiliya manya-manyan malaman fikihun jahiliya su abu jahal da abu lahabi sun yi fatawa akan cewa yin tamattu'i haramun ne bala'i zai faru in kai tamattu'i to waɗannan mutane sun dahu akan wannan maguzanci sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai zo ya ce musu su yi umara a cikin watannin aikin hajji wannan abin da manyan malaman jahiliya suka ce jafa'i ne haram ne sai kuma manzon Allah ya ce a yi haka Allah yake so sai suka yi bayan da suka yi aka tafi aka yi safa aka yi marwa aka yi safa aka yi marwa aka gama safa an gama tsawafi da sa'ayi gaba ɗaya ma'ana an gama umara kenan wannan dattijo da ike sun sha jahiliya ta da ke su sosai sai ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wannan tamattu'i da muka yi muka yi umara a cikin watannin aikin hajji wanda mu da an ce mana ba kyau in ma mutum ya sai wani alkaba'i ya same shi yanzu yadda ka zo ka canza mana abin ka dawo da shi cewa daidai ne shine Allah yake so mu kaɗai ne ko kuwa hadda 'yan baya sai manzon Allah ya ritsa yatsun shi guda goma cikin juna haka ya ce dakhalatil umratu fil hajji haka za ila yawmil qiyamah ya ce umara ta shiga cikin hajji haka har kiyama ta tashi in dai za ka yi aikin hajji sai ka yi da umara to wannan mutum da ya ji haka sai ce to lallai addinin nan na yi ne yanzu abin da ya kamata mu aje duk abin duk karatun da aka biya mana a jahiliya mu aje shi shine sai wa manzon Allah wannan tambaya yace ya rasulullah ya manzon Allah bayyin lana dinana yanzu abin da za a yi ka bayyana mana addinin mu ka anna khuliqna al'an kamar yanzu aka halicce mu kawai duk komi da muka sani na jahiliya a aje shi fatawar jahiliya karatun jahiliya hajjin jahiliya komi na jahiliya ka koya mana addini kamar yau din nan aka halicce mu don haka simal amalul yau yau wani aiki ya kamata a yi yau din nan a fima jaffat bihil aqlam ayyukan da za mu yi a yau za mu yi ayyukan da an riga an rubuta su da alƙalami ne har alƙalamin ya bushe wa jarat bihil maqadir kuma kaddara ta tabbatar da su an fi ma yustaqbal ko ko za mu yi aiki ne cikin abubuwan da za mu fuskanta yanzu za mu yi aikin sannan ya zama rubutacce a wurin Allah qala la sai manzo Allah ya ce a a bal fi ma jaffat bihil aqlab duk abubuwan da za ku aikata abubuwa ne wanda dama an riga an kaddara su wajarat bihil maqadir kuma kaddara ta riga ta tabbatar da su duk abin da za ku yanzu ba wani sabo bane wanda dama babu shi a cikin kaddara wannan hadisi jama'a yana daga cikin hadisin da ake tarbiyyar baƙaƙen maguzawa da tubabbin 'yan bid'a wannan hadisi yana daga cikin hadisan da ibn al-qayyim ya ce ibn taymiya ya yi tarbiyyar shi da su domin ibn al-qayyim tsohon ɗan bid'a ne ya dahu a cikin bid'a ya yi lugub sai ya zo ya tuba ya karɓi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama duk inda aka tafi aka tafi aka tafi sai ku ga yana waiwayawa yana kallon bid'a kuma jama'a dan bid'a sharri bid'a kuma guba ce in mutum ya bid'a yana dadewa bai ainihin tuba zuciyar shi ta zama salin alim ba wannan ibnul qayyim jama'a sai da ta kai ibnu taymiya ya zaunar da shi ya mishi wata wasiya yace ka yi ƙoƙarin kamar da zuciyarka ta zama kamar madubi madubi gilashi madubi duk abin da ya sauka kan shi sai ya zame ya faɗi yace kakkai ƙoƙarin mai da zuciyarka kamar soso soso kuma duk a shekara ashirin talatin galibi yanzu duk sun koma saboda dama shehunan bidi'a suna nan sun laɓe sun san cewa dashen da suka yi wa waɗannan da wahala waɗannan su tuba su mutu tubabbu don haka suna nan suna jiran su yanzu da su bid'a ma ka yi ƙoƙarin haka kar ma su ji labarinta ba ma wai su yi ta balle su tuba Allah ya kiyaye sannan malam ya ce wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala kuntu khalfa nabi sallallahu alaihi wa sallama yawman kaddarawa shine na'am a karantar da ni don abdullah dan abbas yana daga cikin mutane waɗanda masu son alheri sai manzo Allah ya ce ihfazillah yahfazka ka kiyaye Allah Allah zai kula da kai ihfazillaha tajidhu tujahak ka kiyaye uka bi shay'in lan yanfa lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka sani da cewa da a ce al'ummar duniya za su haɗu gaba ɗaya akan su amfanar da kai akan ainihin wato wani abu ba za su amfanar da kai komai ba sai abin da Allah ya kaddara rufi'atil aqlabu an riga an rubuta waɗannan ƙaddarori kuma an ɗauki alƙalma wa jaffati suhufu kuma takaddun sun riga sun bushe wannan me yake nuna mana jama'a wannan ya ce ainihin wato wannan hadisi kyakkyawa ne kuma ingantacce Allah maɗaukakin sarki ya ce mace ni to dangane da alƙalami ɗin shine sai malam ya ce wallazi dallat alaihi sunnatu annal aqlama arba'a abin da sun koyi alkalami da Allah maɗaukakin sarki ke rubutun dukkan al'amuran da suka shafi halitta wa huwa allazi taqaddama zikruhu ma Allah shine wanda aka ambata tare da lauhul mahfuz ina fata an gani wannan shine alkalami na farko da Allah ya halitta kin libani adam wannan alkalamin kuma ba a halicce shi ba sai bayan halitta annabi adam amfanin shi shi kuma Allah yana rubuta abubuwan da 'ya'yan Adamu suke yi ne ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر يا tsara su duk abin da ɗan adam zai Allah ya riga ya tsara mishi da arzikin ɗan adam da ajali da arzikin da zai samu na lahira cewa zai samu aljanna ko kuma akasin haka wannan abin Allah ya yi shi ne daga zarar gama halitti rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqi aw sa'idin kama warada zalika fil ahadith sahiha alƙalami na biyu kuma shine alƙalamin da Allah yake tura mala'ika ya je ya ainihin yi rubutu a cikin mahaifiyar yaro ya yi rubutu al-mawdu'u 'ala al-'abdi 'inda bulughihi wannan baya aiki ba a rubutu da wannan alƙalamin sai bawa ya balaga sannan za a fara rubutu da wannan ainihin alƙalamin allazi bi aidil kiram kiramil katibin wanda yake a hannun man kamar yadda wannan ya zo ainihin a cikin alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a inda hadisi sahihi ya zo a cikin musnadul imami ahmad da sunan abi dauda da ainihin wato ibnu majah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace yi hatta ya hatalima yaro har sai ya balaga to wannan alƙalamin da ake rubutu da shi jama'a ba irin waɗancan alƙaluman bane wani alƙalami ne shi sai mutum ya balaga sannan Allah madaukakin sarki yake sa a yi rubutu da shi a cikin ya'lamuna ma taf'aluna suna sanar da duk abubuwan da kuke aikatawa kuma suna rubutawa jama'ar musulmi waɗannan su ne takaitattun bayanai waɗanda muka ainihin karanto su daga cikin wannan sharhi mai albarka na al'imam al-hafiz ibn abil tsara cewa wannan abin zai samu bawa ba ne wa ma asabahu abin da kuma ya same shi lam ya kulli yukhti'ahu ba a tsara cewa wannan abin zai kuskure shi ba duk abin da kaga ya same ka na alheri ne ko na sharri dama wa alal abdi an ya'lama anna Allah qad sabaqa ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqi bawa wajibi ne ya san cewa Allah madaukakin sarki yana sane da duk wani abu wanda ainihin wato ya gabata to aikatawa wa alal abdi an ya'lama anna Allah qad sabaqa ilmuhu wajibi ne bawa ya san cewa ilimin Allah ya rigayi fi kulli ka'inin min khalqihi ilimin Allah ya rigayi ko menene zai kasance amma masu muguwar aƙida daga cikinsu waɗanda in ka karanta hadisin farko cikin sahihu muslim za ka ji aƙidarsu suna cewa an anna ilma Allahi unuf ilimin Allah e anna al'amr wai a ce wasu wai Allah ma bai san za ka yi ba sai da kai tukuna wannan muguwar aƙida ce don haka al'imamin nawawi a cikin sharhin sahihu muslim ya ce duk malaman musulunci sun haɗu a kan cewa waɗannan mutanen kafirai ne babu shakka a kai don sun yi musun ilimin a guje ya zo shiga musulunci jama'a duk abin da zai lalata imani sai an tsoratar da shi game da shi don haka abdullahi gwandu kanin dan fodiyo wani ba ma guje ya zo ya ce zai musulunta amma in ya musulunta ba zai daina shan giya ba abdullahi ya ce tashi ka bani guri abu cewa jama'a a sassauta sassauci da aka yi tawa ire-iren waɗannan maguzawa su ne suka shigo musulunci da miyagun aƙidoji suka zo kuma suka dage suka yi ta karatu sai suka yi ta dawo da waɗannan miyagun aƙidojin nasu Allah ya kiyaye tsari wanda yake a cikin hikima mubraman kuma wanda Allah ya riga ya zartar da shi ya tsara abin tsari a cikin hikima kuma ya riga ya zartar da shi laisa fihi naqidun babu ainihin Allah madaukakin sarki ya gudanar wala muhawwil wala muhawwilun kuma babu wanda na to akwai ƙari ne akan wannan wala muhawwilun babu wanda zai juya abin wato abu ya taho sai a ce a ju fi samawati wa ardihi a samman Allah da kuma ƙasa Allah babu wanda ya isa abinda Allah ya tsara ya ya riga ya ainihin abin nan ba wanda ya isa ya ce zai rage zai ƙara zai sauya ko zai kwan gaba kwan baya yadda Allah ya abubuwan duk da muke faɗi jama'a abubuwa ne ba fiƙihu ba ne jama'a ba lugha ba ce waɗannan abubuwa ba tarihi ba ne waɗannan abubuwa aƙida ce ta imani wadda take cikin zukatan muminai wa usulil ma'arifa kuma waɗannan abubuwa to na daga cikin furuci da ɗayanta Allah maɗaukakin sarki da kuma ɗayanta Allah game da ayyukan shi idan ka yadda da waɗancan abubuwa to ka yadda Allah shi kaɗai ne wajen abauta mai ka yadda kuma Allah shi kaɗai ne a wajen ayyukan shi da yake yi suratul furqan aya ta biyu qala ta'ala Allah kuma yace wa kana amrullahi qadran maqdura al'amarin Allah ya kasance tsararre ne abin kuma gudanarwa a bisa tsari din suratul ahzab aya ta ainihin wani haka babu sassauci jama'a a babin fiqhu ana yin sassauci kamar yadda mutum sai ya zo misali muna jilsatul istiraha shi baya yi sai mu bi shi sallah mutum yana sakin hannu a sallah ba mu yadda da sakin hannu a sallah ba ko a yi ko a bari gaba daya ba mu'amala ma'ana ko ka yadda yadda suke haka za a yi da kai in baka yadda ba to ba a yadda da kai ba ba za a sassauta maka ba ina fatar an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu da ke cikin rami kogo kenan kogo kenan na ɗaya kenan wailun kuma ana fassara shi da gwalalo shine ramin da ke ƙarƙashin katanga idan ka haka in kai katanga a gidanka sai ka zo wannan anan abin da ya fi dacewa shine ramin da ke cikin rami wato kogon azabar wutar jahannama ya tabbata ga wanda ainihin ya lalace ya ɓalɓalce zuciyar shi ta lalace ta zama mara lafiya game da ƙaddar shi ta zama mara lafiya daga cikin al'amarin da ya shafi ikon Allah zuciyar shi ta yarda da ikon Allah duk mutumin da bai yarda da kaddara Allah ba to Allah wadaran wannan mutumi laqad iltamasa bi wahmihi fi fahsil in Allah ko da ikon Allah ba sai ka lalubo to wannan irin mutum ya saka kanshi a rudani domin binciko abin da yake a boye abu ne wanda yake sirri wa'ada bima qala fihi affakan asima sannan kuma yawa yake zama mai zunubi Allah madaukakin sarki ya kiyaye waɗannan fa jama'a duk aƙidoji ne saboda aƙida dangane da ƙaddara mas'ala ce wadda yake mai girma ƙwarai da gaske a ƙarƙashin haka jiya idan ba ku manta ba sai kuka ainihin ji akwai mai ce wani ƙarin ne ana ku na'am haka yake ana kunuskar sai ya yi bincike ya binciko sirrin Allah da isa Allah ya kiyaye babban malami al'imamu tahawi ya ce wal'arshu wal kursiyu haƙƙun al'arshi da kursiyu gaskiya ce sahihi a cikin kitabun tafsiri ya ce abinda ake nufi da al'arshi shine gadon sarauta Allah alkursi kuma idda Allah yake aji kafafuwan shi tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah cewa masu fa Allah babu wata halitta wadda take ire-irenta ko kuma te kama da ita Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu dangane da al'arshi a cikin alkur'ani Allah ya faɗi al'arshi a wurare da dama kamar idda yake cewa zul arshil majid illa huwa rabbul arshil karim a wani wurin ku cewa ya la ilaha illa huwa rabbul arshil azim a wani wuri yace allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'min suna tabbatar da cewa akwai al'arshi din to ita al'arshi din ba ita take dauke da Allah ba Allah madaukakin sarki yace ya daidaitu samanta yaya daidaituwar take shi ya kadaitu da sani dan in kuma ka a ce cikinka da hanji likita ya ce cikinka da hanji sai ka ce sam sai an buɗe ka gani a yanan ido da ido sannan za ka yadda to a buɗe maka ka gani ma gasar da za ka gani ɗin balle ka yadda ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbil ardi rabbul arshil karim wannan addu'a ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yake yin ta, jama'a wannan addu'a ce ta damuwa ko ta kama ka, ko an ce ka warke sai dai a lallaba ka. Ina fatan mun gane, bid'a sharrinta jama'a ya fi sharrin cutar kanjamau. Wannan addu'a ta manzon Allah jama'an musulmi ku iyata, gata la ilahun bauta da gaskiya sai Allah Ubangijin al'arshi, Allah mai girma. لا إله إلا الله رب السماوات وال... ورب الأرض ورب العرش الكريم باب أبو موتا دقسك يا سي الله الله شيني مؤذن الله صلى الله عليه وسلم شيخ النيده kursiyin Allah ta yalwaci sammai da ƙasa ma'ana kursiyi ɗin aka ce wurin aza kafar ubangiji maɗaukakin sarki to amma ka ji kuma girmanta ta kai ta cika sammai malam ya ce wa huwa mustaghnin alal arshi wa ma dunahu ko da kaji an ce Allah ya daidaito akan al'arshi ko to amma fa Allah ya wadatu game da al'arshi din wa ma dunahu da abin da ke ƙasa da al'arshi din shine kursi din ba wai dan Allah yana wa fawqahu kuma Allah yana sama da komai ita sama din da aka ce Allah na sama Allah na saman sama din ne yayi ihata da ita ya kere ta ita al'arshi din Allah madaukakin sarki ya kere ta yayi ihata da ita ya wuce al'amari Allah madaukakin sarki wato ya gagarar da halittun shi game da ainihin wato su iya mamaye ko su iya kewaye ko su iya sanin komai game da shi Allah ya gagara ya fi ƙarfin halittun shi su zama suna da ihaba a sahabbai kuma suka gina ainihin tabi'ai a kai Allah kuma ya kubutar da wannan ainihin aƙida har ta kawo waɗannan zamunna jama'a ake yaɗa ta gashi sai malam ya ce wa naqulu inna Allah takhadha Ibrahim ba wai rubutu Allah ya aiko wa da annabi Musa ba magana Allah madaukakin sarki ya da annabi Musa annabi Musa ya ji maganar Allah ya ji muryar Allah ya ji kalmomin Allah kuma annabi Musa ya fahimci me Musa ya ji ya fahimta mun yi imani da haka wa tasdiqan kuma mun gaskata wa tasliman kuma mun sallama ba mu da ja ko daya yadda abin yake haka muka yadda da shi wannan ita ce aqidanmu ina fatar an gane Allah su nau'in halitta ne da Allah ya yi su da haske haske Allah ya ɗiba ya yi su su ba maza ba ne su ba mata ba ne kuma ba 'ya'yan Allah ba ne su kuma sun sha bamban daga mutane sun kuma sha bamban daga aljanu Allah maɗaukakin sannan littattafan da aka saukar wa manzanni baki ɗaya mun ainihin yadda da su na'am wata matsala mai matuƙar muhimmanci da bamu tattauno ta a baya ba shine bambanci tsakanin annabi da manzo malamai masu ilmul kalam musamman idojin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an gane waɗannan ainihin littattafan sai suka bambance cewa abin da ake nufi da annabi shine ainihin wanda Allah ya aiko shi fassarar to amma da yake malaman kalami ne falasifa ne ‘yan mantiki ne batattu ne babu mamakin sun batar da mutane akan wannan ta'arifi ingantacciyar fassara ita ce annabi shine mutumin da Allah ya maɗaukakin sarki ya mai wahayi ya tashi ya ɗauki littafin da wani daga cikin manzanni ya ainihin zo da shi ya yi wa'azi da wannan littafin kamar Musa manzo ne an ba shi littafi to yusha'u fa yusha'u ba manzo ba ne annabi ne misali na yi don haka sai yusha'u ya ɗauki littafin musa ko yusha'u ya ɗauki littafin dauda ko yusha'u ya ɗauki littafin annabi ibrahim sai ya wa'azi da shi kamar yadda malamai a musulunci sai su ɗauki littafin annabi muhammadu su yi wa'azi da shi to haka annabawa a cikin bani isra'ila su kuma sai su ɗauki littattafan manzanni da suka gabata don haka annabawa ke da yawa a cikin bani isra'ila ina fatar mun gane to ingantacciyar magana game da annabi shine wanda Allah ya yi wa wahayi akan ya ɗauki littafin da ya gabace shi wa'azi da shi karanta suratul ma'ida ko suratul nisa da yake cewa inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lillazina hadu warrabbaniyun ma'ana mun saukar da attaura waɗanda ke hukunci da attauran nan su ne annabawa ma'ana annabawa suke ɗaukan attaura suke ainihin yin wa'azi da ita saboda haka jama'a ingantacciyar ma'ana game da ma'anar manzo shine manzo shine wanda aka ba shi littafi mai cin gashin kanshi don haka a takaice jama'a wannan shine takaitaccen bayani dangane da bambance tsakanin annabi da ainihin wato manzo sai malam ya ce wal kutubul munazzala alal mursalina haka nan mun yi imani da littattafan da aka saukar wa ainihin manzanni wa nashhadu annahum ala annahum kanu ala al mubin kuma muna shaidawa ga Allah cewa su waɗannan annabawa da manzanni da littattafan nasu to akan gaskiya suke kuma gaskiyar da take bayyananniya ba wai gaskiya wadda take a ɓoye ba bayyananniyar gaskiya a kanta ainihin annabawa da manzannin ainihin Allah suke waɗannan maganganun fa jama'a kamar yadda muka ce muna karanta matanin littafin nan ne da a ce za mu tsaya mai sharhin littafin nan jama'a sai a shekara ana karatun kuma sai a kasa ɗari biyu akan wannan littafin domin waɗannan maganganun da yake yana raddi ne ga wasu miyagu masu aƙidoji da suka rena annabawa musamman sufaye miyagun sufaye karanta tafsirin kurtabi a cikin ainihin suratul kahafi a inda za ka ji idda ya kawo cewa daga cikin sufaye akwai masu cewa wai annabi bai kai darajar waliyi ba za ka ji akwai babi da malam zai kulla wanda zai raddi akan wannan malam zai ce ai annabi guda ɗaya ya fi dukkan waliyai daraja ma to amma sai ka ji sun ce musa annabi ne kuma manzo khadir kuma waliyi ne sai su ce zo ka ga inda annabawa manzanni suke zuwa suke ɗibo ilimi na sirri ilimin baɗini a wurin waliyai wai annabawa ne da manzanni ga annabi musa kuma manzon allah ya je ya ɗibo ilimin baɗini a wurin wa a wurin waliyi khabiru da farko tukuna cewa khabiru ma wali ne ƙarya ne tukuna wannan khabiru annabi ne cikin annabawan Allah maɗaukakin sarki to amma kaga sai suka rikita abin amma wacce fa'ida suka so su cimma ita ce har a yanzu kenan sai su ce don haka ka bar shari'ar da annabawa suka zo da ita ka kama ainihin hayaniyar da su waliyai suke faɗi jama'a 'yan ɗariƙa mugaye ne wallahi tallahi miyagun mutane ne jama'a sun cutar da mutane kuma kamar yadda muka bayani a karatuttukan da muka yi na tamizul musulmi na minal kafirina waɗannan mutane da yake cewa 'yan ɗariƙa su ne ƙillatun ƙalilatun minan nasi a duniya amma mutane ne masu ainihin wato barazana da kuma wawaso da babakere sadda ainihin aka zo aka fasa sirrinsu sai su je su ɗibo jahilai sai su ce kun ji an ce dukkan mu wayannan kafirai ne sai ce a'a ku tsaya a bambanci da ku ake waɗancan ba ba da su ake ba basu ma san me ake ciki ma'ana fifita addinin waliyai akan addinin annabawa don haka sai su ta yin abubuwa na haramun in kai magana sai su ce su ilimin baɗi ne suke da shi sai ka ga mutum yana tafiya ya canza wata tafiya yana wata irin tafiya yana tafiya yana wani abin nan kai mishi sallama yake ansawa me yake yi in ba sallah musulmi yake ba jama'a ko ɗawafi musulmi yake a ka'aba ko sa'ayi in aka yi mai sallama wajibi ne ansa sallah ce kawai za a yi maka sallama ka ainihin nuna cewa sallah kake ba za ka ansa ba amma ba haka ba babu wani aikin hajji babu wani azumi da za ka ce amma sai ka ga shehi yana tafiya sai a mishi sallama sai wani tafi haka sai wani haka wani haka wani haka wai an yi magana wai wani abu yake yi wanda ba wanda ya sani me wannan abu me shi wai ilimin baɗi ne duk da haka suke batar da mutane to shi yasa malam yazo yake bayani akan cewa mun yadda cewa duk abin da annaba suke akai shine gaskiya kuma gaskiyar da take karara warewake a bayyane ita ce kuma addini don haka duk wani wali in dai wali ne da gaske zai samu walitakan shi ne ta hanyar annabawa amma duk waliyin da ya rena annabawa yake ganin yana da wani abu wanda nashi na musamman ne to babu shakka qurtabi a cikin tafsirin shi sai ce waɗannan irin mutanen kafirai ne kwana uku kawai ake ba su wajen su tuba in ba haka ba kuma lallai ne azabtar da hukuncin kisa a kansu ina fatan mun gane amma sai ku ga yanzu sun fito suna tabajjuj da waɗannan abubuwan suna alfahari da waɗannan abubuwan suna bugun kirji su ce sun faɗa ɗin sai me ma'ana sun rena shari'ar annabawa ɗin yasa suka bar mutane suka zauna tsawon shekaru a ƙasar nan tamu jama'a babu ilimin qur'ani babu hadisi dattijo ɗaya ya tashi yana karantarwa suka hura mai wuta suka yi ta masifa da shi shine abubakar gumi ba za duk wanda ya taso zai karantar da addinin musulunci ba za su bar shi ba saboda dan me zai wayewa da mutane kai su sun danna mutane suna cutar su su ne musu ƙarya don haka matasa ku hura wuta wajen karantar da addinin musulunci kwararo kwararo lungu lungu sai an karantar da alkur'ani sai an karantar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wasu waƙe waƙe da wasu hayaniya da wani tafi duk a watsar da shi wannan duk addinin yan coci ne jama'a wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya addinin kiristoci da yahudawa da arna su ne addinin tafi da kiɗa amma addinin musulunci jama'a alkitabu wa sunna ne qur'ani ake karantawa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya taimaka to wannan kenan to bayan da ainihin malam ya bayanai dangane da wannan al'amarin mala'iku jama'a mala'iku kuma iri iri ne daga ciki akwai malakul mauti akwai mala'ikan mutuwa kuma sunan shi kenan ba a ce mai azra'ilu azra'ilu suna ne na bible babu inda ya zo ƙur'ani ko hadisi cewa sunan shi azra'ilu ƙur'ani ya kira shi da cewa qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum mala'ikan mutuwan da Allah ya wakilta shi zai ɗauki ranku sunan shi kenan malakul maut hadisi sahihi cikin musnad al-imam ahmad da musnad al-bazzar da sunan imam abi dauda suka ce annabi ya ce summa yaji'u malakul mauti sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna kusa da kan mamaci ya ɗauki ran shi sunan shi kenan malakul mauti ku daina cewa a zara'ilu sannan akwai mala'iku a kabari waɗanda akwai mala'ika a kabari munkar wa nakir wannan waɗannan mala'iku guda biyu munkarun wa nakirun su ne bahaushe ya haɗa sai ke cewa walakiri munkar ne da nakir mala'iku ne ainihin guda biyu waɗannan ma mala'iku gaskiya ne sannan akwai afaza waɗanda suke tsare ka gaba da baya kar wani abu ya same ka akwai alkataba masu ainihin rubutu waɗannan masu rubutu suna rubuta ayyukan da ainihin bayan Allah suke yi kowane bawa yana da guda ɗaya wanda yake rubuta mishi shine ainihin abin nan raqib atid ba wai raqibu da atidu da masu wa'azin turmi suke cewa mala'iku biyu bane raqibu da atidu a'a tagwayen suna ne kamar yadda sunan wane sai ka ji an ce Fatima binta ba tagwayen suna ba ne? Zainabu Abu ba tagwayen suna ba ne? Muhammadu Kabiru ba tagwayen suna ba ne? Allah bai ce raƙibu wa atidu ba, ku ne kuka ƙara wawun, cewa yi raƙib atid. Sunan shi kenan, ma yalfizu min ƙaulin illa ladaihi raƙibun hatid mala'ika guda ɗaya ne da wannan sunan shine ainihin yake rubutawa ina fata an gane to waɗannan mala'iku duk ga sunan akwai mala'ika jibril akwai mika'il akwai israfil duk waɗannan ga sunan nassoshin alƙur'ani da sunna ainihin sun tabbatar mana da su don haka ainihin mun yadda da waɗannan dalilai waɗanda ainihin alƙur'ani da sunna suka zo da su game da waɗannan halitta ta Allah maɗaukakin sarki sannan mala'iku ba a bauta musu jama'a su ma bayin Allah ne daga cikin ainihin bayin da Allah ya ainihin halitta na'am sai kuma ya ce wa musammi ahla kiblatina ko muslimina mu'minina ma damu bima ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lillahi mu'tarifina wa lahu bi kulli ma qala wa akhbara musaddiqina to dangane da musulmi fa sai malam ya ce wa nusanni ahla kiblatana ahla kiblatina muslimina waɗanda muke kallon alƙibla guda muke sallah tare da su muna ainihin kiransu musulmi mu'mini na kuma muminai muna kiransu musulmi muminai ma damu bima a bihi ko matuƙar dai suna nan sun yadda da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi matuƙar ba su kafircewa abin da annabi ya zo da shi ba to waɗannan mutanen musulmi ne muminai jama'a ƙa'ida ɗaya kenan daga cikin ƙa'idojin matuƙar ba su kafircewa abin da annabi ya zo da shi ba haka kuma matuƙar ba su zo da wani abu a musulunci wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da wannan abu a matsayin kafirci ba matuƙar suna nan a haka to suna nan a musulmi amma matuƙar sun kafirce wa abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ko kuma sun kawo wani abu wanda yake annabi ya rusa shi misali musulmi ne sai ce Allah biyu to annabi ya rusa aqidar Allah biyu annabi ya rusa aqidar Allah uku to ina kuma musulmin da ya buɗe baki ya ce komai Allah ne kaga wannan barnar ta yi yawa to yanzu wannan ba musulmi bane ba za mu kira shi musulmi ba za mu ce mishi kafiri sannan idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da abu sai wannan musulmi ya ƙaryata misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da aqida cewa Allah ɗaya ne sai wani musulmi sai ya ce ƙarya ne to wannan ya kafircewa abin da manzon Allah ya zo da shi sai ainihin annabi ya zo da alƙur'ani sai wani musulmi ya ce ƙarya ne bai yarda da ƙur'ani ba ko kuma ya ɗauko wata aya ko wani hukunci na alƙur'ani sai ya ce bai yarda da shi ba misali kamar yadda ake samun 'yan bokon zamani waɗanda suka lalace sai su ce ba su yadda da rabon gado a ɗauki kaso biyu a baiwa namiji a ba mace kaso ɗaya ba to yanzu wannan sun kafircewa abin da Allah ya aiko annabi da shi don haka ba za mu kira su musulmi ba ba kuma za mu kira su muminai ba ya sunansu sunansu kafirai don haka ku fahimci wannan nassin da kyau jama'a domin wannan nassin yan bid'a suna ɗaukan shi suna cewa to ai ibnu abil izzi din ma ai ai ai tahawi ma a cikin littafin shi ya ce matukar dai mutum ya kalli gabas yayi sallah musulmi ne eh sai a ce a karasa gaba me yace yace matukar dai sun yadda da abin da annabi ya zo da shi matukar ba su kafircewa abin da annabi ya zo da shi ba to suna nan amma an so kafirce fa shikenan ba musulmi bane dan haka wato duk wanda ka je yana jin tsoron a kafirta shi ba jama'a akwai burbushin kafircin ne tattare da shi ko munafunci in ba haka ba kullum za ka ga ire-iren waɗannan mutane tsoron a kafirta su suke yi me yasa saboda sun san akwai abin da suke wanda ba musuluncin ba kafirci to su bari mana su tsaya wa musuluncin da Allah ya aiko annabi da shi sai su ce sai sun bi wasu abubuwa dama da hagu in kuma an ce wannan abin yana fitarwa zuwa ga musulunci sai kuma su dawo su ce la ilaha illallahu fa muka ce babu inda za ka faɗi la ilaha illallahu musulmi ya kafirta ka amma in ka faɗi la ilaha illallahu kuma ka zo ka ce komai Allah ne sai a ce to ka zama arne sai kuma ka ce a yanzu nan na ce la ilaha illallahu sai a ce a'a baka ce la ilaha illallahu ba cewa kai komai Allah ne dan jama'a mutumin da ya ce komai Allah ne bai fa yarda da la ilaha illallah ba ko kaɗan domin la ilaha illallah ta rusa komai Allah ne to cewar mutum ya ce la ilaha illallah can kuma sai ya ce komai Allah ne in aka ce to ka zama kafiri sai ce a'a wannan ilimi ne na baɗini to ba ma buƙatar ilimin baɗini ban mu a zahirin cewa Allah ɗaya ne ya ishe mu don haka mutanen nan fitinannu ne jama'a kullum abin da zai ja fitina tsakanin musulmi da rashin fahimta shi za su rike su ce shi ne musulunci kuma su ce lallai wannan abin ba za su rabu da shi ba kuma su ce wai suna nan a musulunci shi yasa nake cewa kullum yan wa'azin haɗin kai suna da aiki yan wa'azin haɗin kai waɗanda za su dubi arna masu cewa komai Allah ne su dubi arna masu cewa manzon Allah da fafuroma ɗaya ne waɗannan baƙaƙen arnan sai a ce wai an zo an taru sun yo naɗi sun riko tarbuna wai za a zo a yi wa'azin haɗin kai wallahi tallahi duk duk wanda har kuɗin ka sa ƙare da iliminka baka iya haɗa kai tsakanin musulmi da waɗannan ba kuma jama'a irin wannan wa'azin haɗin kan yau shekara fiye da ashirin a Najeriya ana yin shi har yau bai yi tasiri ba saboda ba zai taɓa yiwuwa ba wannan ya ce Allah ɗaya ne wannan ya ce komai Allah sai a ce to a zo a yi haɗin kai sai a tara mutane a dafa musu wake da shinkafa da taliya a fili su ci shikenan sai a ɗauka a talbijin a buga a jaridu a ce an yi wa'azin haɗin kai kun yaudari mutane kowanne sai kuma ya koma ya ci gaba da faɗin aƙida shi sai kuma ku ji can sun je sun sake ɓarkewa da faɗa gwamnan zamfara har ya gama shekara takwas aikin da ya rinka yi kenan zai haɗa kai tsakanin musulmi da waɗanda suke cewa komai Allah ne sai ya haɗa kansu a zo a dafa musu wake da shinkafa da taliya su ci a kawo dubu hamsin hamsin kowa a bashi a kawo mota a bashi a ɗaɗɗauke su a hoto a yaɗa cewa an yi wa'azin haɗin kai kowa in ya koma garinsu kuma sai ya koma da wannan aƙidar wadda ba za ta sake haɗa shi da ɗayan ba sai wani watan ya yi gwamnan zamfara ya sake kira sannan sai kuma kowa ya sake tahowa sai zo ya sake karban dubu hamsin ya ci wake da shinkafa da taliyar zamfara ya sake komawa garinsu shikenan a ce wai kuma an yi haɗin kai bayan shekara takwas yanzu dan Allah ka je ka zauna da yariman bakura gwamnan zamfara da ya shekara takwas ka ji yanzu yana cikin nadama ne akan waɗannan resources waɗannan dukiya da aka ainihin barnatar akan ire-iren waɗannan mutane me tasirin ta yanzu saboda har yau cikin ƙungiyoyi talatin da ya haɗa aka irin wannan wa'azozin har yau babu ƙwaya biyu waɗanda suke bin juna sallah kuma to duk ina taliye shi da suka cinye da wake da shinkafa da dubu hamsin hamsin da motocin shi da suka karbe kun gani matsalar ita ce jama'a sai an gano menene ya haɗa musulmin najeriya faɗa in aka gano abin a yi adresin ɗin shi a bayyana shi a ce ga abin da ya haɗa faɗa sharu sala ni da kaina muka yi hira da shi yake cewa sai da ya gaya wasu ɗahir bauchi ya ce su ma faɗin suna son zaman lafiya sai sun janye munanan maganganun da suke yi sannan ƙasar za ta zauna lafiya na ce mishi malam kai ɗin ka faɗa haka ya ce wa ba za a faɗa ba ba gaskiya ake so ba ni da shi muka zauna muka yi wannan hira a gidan shi da ke wusetu a abuja sharu sale na yi mamaki yaya shi sharu sale zai faɗi haka kuma ya ce su masu ɗahir baucin in suna son zaman lafiya sai sun janye maganganun da suke faɗi a'a kai ba ka faɗi kenan to kayan reverse kenan shi ma ya canza kenan to alhamdulillah tun da har yana har ana son haɗin kai su ma sai sun janye maganganun da suke faɗi kowa ya riga ya san gaskiya jama'a yanzu yan boko kowanne je dan samo kuɗin shi a Abuja ko kuma dan siyasa in yana so 2011 sai zo sai dan ce to a zo ana son ai wa'azin haɗin kai dan dai ya samu ƙuri'o'inku amma yaudara ce wannan nazariyar ba ta aiki ba kuma ba za ta ba sai an yi nazariya kwaya ɗaya wadda aka yi ta a musulmin cote d'ivoire ƙasar ivory coast sadda faɗa ya kacaɓe tsakanin musulmi wannan ya ce wannan kafiri wannan ya ce kafiri sai shugaban ƙasar ya ce abin da za a yi daga ina addinin nan ya fito aka ce daga makka sai ya ce a je a ɗibo malaman garin aka je makka aka ɗibo malamai aka ce to waɗannan sun karɓi addinin ku amma kuma yanzu suna fitar da juna daga addinin kowanne ya tashi ya faɗi irin yadda yake faɗe ku da kuke da addinin asali ku faɗi wane ne gaskiya wannan shine abin da za a yi jama'a matukar ba a yi haka ba jama'a duk wannan cece ku ce da ake ba zai yiwu ba sai yasa duk wanda dan haka ba su taba aiko mana da takardar haɗin kan ba sai dai mu ji a rediyo a za a Congo Conference Hotel a za a Arewa House su gama taruwa su watse suna komawa kuma sai su ci gaba da rashin bin junansu sallah da rashin yi wa juna sallama sun yaudari kansu ku tsaya ku bayyana dama dama ba la ilaha illallah ce ta hada ku faɗa ba la ilaha illallah ta hada kanku ne sai wani ya dawo ya ce shi fa a wurin shi komai Allah ne sai wancan da ya tsaya akan la ilaha illallah sai ya ce bai yadda ba to yanzu ana neman sulhu kai daraktan haɗin kai in ka zo sai ka ce to kai yanzu kai ka kawo fitina domin bayan kun faɗi la ilaha illallah ai ba kwa fitina sai ya ce eh to kai da ka ce komai Allah ne ka janye wannan maganar in ka janye ba sai an yi wa'azin haɗin kai ba kai ya dawo ya sake haɗuwa ba shi kenan ba jama'a amma a ce lallai ya ci gaba da faɗin abin da yake amma kai kuma ka yi haƙuri a'a ba zai yiwu ba haɗin kai babu Allah ya kyauta don haka sai malam yake cewa matukar dai suna nan akan abin da manzon Allah ya zo da shi mu'tarisi ne suna masu furici da wannan abu da manzon Allah ya zo da shi to babu shakka mu kuwa za mu kira su mumine kuma za mu kira su musulmi wa lahu bi kulli ma qala wa akhbara musaddiqina kuma matukar suna gaskata duk abin da manzon Allah ya faɗa ya bada labari to waɗannan mutane za mu kira su musulmi kuma za mu ainihin kira su muminai wala na hudu fillahi ba me wa Allah kutse wato ba ma kutsa wa Allah kai mu rinka shishigi game da al'amarin Allah wala numari fi dinillahi kuma mu ba ma jayayya game da ainihin addinin Allah jama'a wannan yana faɗin al'amuran da ya kamata musulmi su kasance game da Allah kar ka rinka wa Allah kutse inda Allah madaukakin sarki bai baka izini ba ka kutsa ka ce sai ka shiga ka kutsa ka ce sai ka faɗa ka kutsa ka ce sai ka aikata to mu musulmi ba mai wa Allah haka na ɗaya kenan na biyu jayayya a cikin addinin Allah jama'a ba ma yi menene ake nufi da ainihin jayayya ita ce jayayya irin wanda 'yan ƙwallo suke yi yanzu za su zauna su gama kallon kwallo wannan ya ga kaza wannan ya ga kaza a wuri guda suka kalla gari na wayewa kuma sai su fito kofar gida su zo su tsaya suna jayayya jiya fa tare suka yi kallon yanzu kuma sai a zo a yi ta jayayya har sai sha biyu na rana jayayya game da addinin Allah ya sha bamban dangane da ainihin wato tattaunawa domin neman fito da gaskiya shine na faɗi kaza ka ce baka gamsu ba sai a ce me dalili sai a zauna sai a tattauna tsakanin musulmi da musulmi wannan ya halatta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wannan ya halatta nasara najran kiristocin ƙasar najran sun ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tattauna irin wannan tattaunawa ta fahimta ita ce abubuwan da yanzu ainihin su Ahmad Didar da sauransu suka kawo wannan daidai ne a tsaya a tattauna tattaunawa ta fahimta haka tsakanin a musulmi din mas'ala ce ta aqida mas'ala ce ta fiqhu wannan duk daidai ne a zauna a tattauna a'a an je aikin hajji ne sai wannan ya ce jidda miƙati ce sai wannan ya ce jidda ba miƙati ba ce sai a zauna a tattauna wannan ba jayayya ba ce me ake nufi da jayayya jayayya ita ce abin da zai zama ba neman gaskiya ake son tabbatarwa ba kawai so ake a ƙura juna ba gaskiya ake so ta fito ba kawai so nake nunawa na na fi shi nunawa na bai isa ba to musulunci bai yarda da wannan ba an hana mu wannan amma in tattaunawa ce domin neman fito da gaskiya to an yarda da wannan ga annabi Musa an shirya a fadar Fir'auna kuma ya je saboda haka daidai ne jama'a na haka ku bambance tsakanin ainihin jayayya da kuma tattaunawa ta neman fahimta duk mutumin da ka fahimci cewa ya zo ne don a tattauna a fahimci juna to wannan babu laifi jama'a to amma mutane sai suna zuwa suna ɗibo irin waɗannan nassoshin mutum ne ya yi abu ba daidai ba ko ya fatawa ba daidai ba sai aka ce a wane e me dalilinka a kan kaza sai ce a mu ba ma son jayayya a'a ba da gaskiya ne sai ka kawo dalilin imamu malik da imamu haƙi sun ruwaito asari sahihi cewa a zamanin sayyidina umar wani mutum ya saki matar shi ta tafi tana cikin idda kenan bata gama idda ba kuma sai wani ya zo ya aure ta a cikin idda da sayyidina Umar ya ji labari sai ya kira mijin da matar sai ya ce to ya kwace sadakin kuma ya raba auren har abada babu aure a tsakaninsu sai ya kore su ya karbe sadaki ya kai baitul mali ya ajiye da sayyidina Ali ya dawo Allah ya kara mishi yarda iji labari sai ya wuce gidan sayyidina Umar yana zuwa sai ya ce ranka ya dade labari ya zo gare ni cewa ga hukuncin da kai haka ne kun ga at-tasabbut tukuna kar kai saurin gaggawa domin jita-jita ba ta isar da labari daidai ta yiwu ba a faɗa mai abin daidai ba sai da ya ba shi labarin yaya ya ji sannan sai ya ce haka ne sai umar ya ce haka abin ya faru sai aliyu ya ce ko kana da hujja a littafin Allah umar ya ce a'a akwai hujja cikin hadisin manzon Allah sai ya ce a'a sai ce to ina ka samo wannan maganar sai ce wannan ra'ayina ne ƙoƙarina ne ne fatawa da wannan abu sai sai na Ali ya ce to alhamdulillah wannan wautar da suka yi za a iya komawa da ita cikin sunna a gyara ta sai Umar ya ce ya za a yi sai ya ce yawwa sadakinta dai tunda har an sadu da ita to ta ci sadakinta baka da dalilin da zaka rike mata sadaki ka kai baitul mali dan haka a dawo da sadaki a bata na'am aure ko kuskure aka yi shi aka gano daga baya matukar mijin ya sadu da ita to ta cinye wannan sadakin ko da kuskure ne ya faru saboda haka ta ci sadaki aure kuma ya ce yadda za a yi shi ne wannan zama da suka yi to lalataccen zama ne ta koma ta je ce idda ta ƙarasa adadin jinin da ta rusa a can misali ta yi jini na ɗaya ta yi na biyu akan na uku ne aka ɗaura aure to yanzu saura jini ɗaya ta je ta ƙarasa idan ta ƙarasa sai kuma a dawo sai ta sake yin istibra'i jini ɗaya saboda saduwar da wannan sabon mijin ya da ita idan ta wannan istibra'in sai a sa sabon sadaki sai a ɗaurin aure sabo ya ce kaji yadda za a gyara wautar da suka yi a bisa sunna saidina umar ya ji daɗi ya ce la abqanillahu bi ardin lasta biha ya abal hasan kada Allah ya zaunar da ni ƙasar da baka cikinta ya kai baban Hassan ma'ana ƙasar da zan aikata abu a kasa zuwa a bincike ni a ji ina da dalili ko ban da dalili in ban da dalili a dawo da ni abin da yake gaskiya yanzu wannan jayayya ce ba jayayya ba ce neman fahimtar gaskiya ce to ya halatta to yanzu in ka samu malamin ahalus sunna akan ya faɗi kaza ko yayi kaza in ka ce ala gafata malam menene bayani game da wannan abin sai ce a'a ni fa ba ni son jayayya to wannan ai da'abul mubtadi'a ne misali bana a aikin hajji bara a aikin hajji sai na ga wasu ainihin malamai na shi'a a nan madina a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama daga waje mun idar da sallah can sai na ga daidai cinya sun daga haka sun yi haka sun yi haka so uku na san ma'anar abin amma ina son in ji mecece hujjarsu amma a wurin su dai dama suka yi haka la'anatullahi ala abubakar la'anatullahi ala umar la'anatullahi ala usman ce suke yi to wannan shine fassara abin amma meye dalilinsu meye dalili lokacin hajji Allah ya ce liyashhadu manafi'a lahu fa'ida ake so ka za kai ka kimshe ka je ka sha ruwan zanzan da dabino ka da cikin ka ya kumbura ana ce maka alhaji kana masha Allah tabarakallahu me me ka abin a fawa'id in kai ɗalibin ilimi ne ka haɗu da mutanen ilimi ka haɗu da masu kaza ka haɗu ku tattauna idan ka ya buɗe ka san me ake ciki sai na same su na ce ina ganin ku malamai ne daga cikin malaman shi'a suka ce kwarai da gaske daga wace ƙasa suka ce daga iraki na ce maraba na ce mun yi sallah sai na ganku a matsayinku na malamai kun ɗaga kun buga haka cinyoyinku so uku ko menene dalilin wannan sai ɗaya daga cikinsu ya ce an ruwaito a cikin hadisai sai na ce masha Allahu a cikin waɗannan littattafai ne zan iya samun waɗannan hadisan ɗayan sai magana sai shi ɗayan sai dafe shi ya ce rabu da shi jayayya ya zo yi mu kuwa an ce mana alhajju ashhurun ma'aluma faman faraba fihinna alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji dan haka babu jidali a hajji sai na ce to alhamdulillah jidali ya faru na ce ai ba mu fara hajji ba a madina muke yanzu don haka da mu da wanda ke garin mu duk ɗaya ne don haka maganar falaji dala fil hajji ba hajji muke ba yanzu yanzu a madina muke don haka ku yi min bayani a wani littafi sai ce tashi ka tafi dai mun san ku yan jayayya ne to ka gani yanzu wannan yan bid'a ne suke tsoron su aikata abu a tambaye su dalili dan sunna baya tsoron a tambaye shi dalili domin dalilin ko ya zama ingantacce ne a karba ko ba ingantacce bane a nuna mai rashin ingancin shi ya bar shi ya bi abin da yake daidai dan mai dan sunna zai ji tsoron ka dalili dan haka malaman ahlus sunna in kun aikata abu an tambaye ku kar ku yi ƙarya dan ku dubi sayyidina Umar ku dubi tambayar da Aliyu ya mai kana da hujja a littafin Allah ya ce a'a madadin ya ce ai wata babba aya ce wannan aya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka yaro ina baka kaita ba bai faɗa haka ba bai faɗa haka ba wallahi wani ne wajen shekara ashirin da ta wuce wai ya je ya yi magana akan akwai hadisin sakin hannu an ce wai meye dalili wai sai ce wani babban littafi ne ce wani littafi ce wani babban littafi ne sai ya ce kai da Allah ya kai girman Qur'an ne ya ce a na ce da Allah ka faɗa mana sunan shi sai ya ce aujazul masalik na ce aujazul masalik sharhin muwatta na kan dahal ya ce na ce ina nan da shi mujalladi goma sha takwas a wannan mujalladin sai kuma ya ce a kana da shi ni ce to bari zan kawo maka buɗo min sai na je na kwaso shi katan guda na ce gashi na ran da ka buɗo min wai zai ce wai ya karanto ne a can wani gari sai ya koma ya sake dubo nan can garin yau wajen shekara ashirin har yau bai ya karanto ba to ban ne ka faɗi hujjarka sai na ali da ya ce kana da hujja a littafin Allah me ya ce sai ya ce babu akwai a hadisi ya ce babu sai ce to ina ka samu don mu inda muka san hujja kenan qur'ani da hadisi ina ka samu sai ce ra'ayina ne yanzu umar bai hutar da mutane ba da umar ya ce wannan hadisin aliyu san da aka faɗe shi ba haife ka ba to ba sai ce to faɗa shi za a samu wanda aka haife su lokacin suka ji kaga ku ta wahalar da mutane sai umar ya huta ya hutacce da mutane kuma aka karu da ilmomi al-imamu malik da al-imam al-baihaqi su suka ruwaito wannan maganar insha Allah ta'ala dan haka jama'a ku bambance jayayya ai so ake ma malamai na ilimi jama'a su rinka tado da matsala duk shekara an muka tafi ƙasar maka jama'a sai a haɗu da manyan malaman duniya sai a je a ɗauko wata mas'ala sai a tattauna misali daga cikin mas'aloli da muka tattauna bana wajen guda goma sha bakwai ɗaya daga ciki na rinka bin malamai namu ga sunan suna nan zaune ala gafata malam ku zo mu je nan cikin darut tauhidi ne za a zauna da manyan malaman duniya za a tattauna ne shin hukuncin ka'aba yana bin hukuncin makka game da sallah ko ka hukuncin makka daban hukuncin ka'aba daban misali wanda ya zo ka'aba ya sallah yana da lada dubu kaza kaza kaza wanda bai zo ba fa sai ya zauna a masallacin anguwarsu a shari'i sittina ko shari'i mansur ko hayyul hijira can wata anguwa shin wannan sallar da ya a can daidai take da nan ku zo za a tattauna malamai wasu wasu ce a raga mata malam tun da dai kuna nan na ce a kowa da nashi ku zo ku tattauna mu karu da ilimi ban san me yasa malaman Najeriya suna da cakwaikwaiwa a gida ba amma an fita waje sai su shuru jama'a ban san me yasa ba duk shekara tarurruka za a yi ta yi har zuwa karfe biyu na dare karfe uku na dare wani lokacin a zo a zauna a nan cikin fundakut tauhid manyan malamai ne na duniya ake zama ake tattaunawa amma jama'a bana matashi ɗaya na iya gayyatowa da ƙyar ya daure ya zo wani ainihin matashi daga ainihin ƙasar yarba daga lagos shi kaɗai ya daure ya ɗan rinka biyo ni ga malaman a gaban inda ake zaman a hausa ma a tattauna sai sai a tun da dai kuna nan amma in mun dawo gida kuma mun faɗa abu sai sai da Allah rabu da su to ni gaskiya abin da na gano ɗayan abu biyu ne in ma dai ba su da communication skills babu harshen magana tunda ba da hausa za a yi magana ba da larabci za a yi to kaga matsala ta faru ko kuma za su iya maganar da larabci amma ba su da abin cewa in ba haka ba in ka zauna cikin malamai za ka karu da ilmomi masu yawa jama'a saboda in aka tashi tahowa aikin hajji jama'a a hajji akwai kowane irin malami akwai malamin hadisi akwai na fiqh akwai na larabci me yasa zaka ji tsoro kai zaka je ne a matsayinka na ɗalibin ilimi to ɗalibin ilimi ma'ana mai neman ilimi mai neman karuwa ko sai ka ji manyan malamai sun tattauna kuma can ba matsala in aka gama tattauna za a ce littafi kaza kaza kaza in ma ba faɗa ba sai ka ce Allah gafarta malam maganar da ka faɗa da za a wani littafi ne sai ce a littafi kaza ne shikenan sai a ƙaru ka fa'idanta ka fa'idantar sai ka dawo garinku ka samu fa'idar da Allah ya ce liyashhadu manafi lahum don haka muke fatar in Allah ya azurta darul hadisi salafiya da ƙarfin da duk shekara za ta rinka ɗiban mutum biyu mutum biyar za mu taho da wani tsari ba don komai ba saboda jama'ar musulmi ba za ku yi sha'awar manzon Allah ya koya wa jabiru aikin hajji ba jabiru ya fi kowa iya riwayar aikin hajji amma jabiru kuma ba dan makka ba ne wannan yake nuna kenan kafin a yi hajji akwai tadribi na musamman da annabi yake wa waɗannan sahabbai yadda aka zo wurin hajji suna ci gaba da koyo kuma suna nuna wa jama'a yanzu bana a jidda jama'a ga alhazan taraba state nan jirgi ya aje su tarago guda aka aje su wajen su ɗari uku babu malami ko ƙwara ɗaya sai wata ta juya kawai tana sallah wani wuri take kallo sai na je na tsaya hajiya nan ba nan ne alƙibla ba ko saurare na bace ba sai da ta idar take yo ai dan nan nan an ce ko ina ake kallo ake sallah na ce ai babu baki kai ba wai ita ta dauka an kawo makan tun a jidda ta dauka an kawo maka dan haka ko ina to ko an makan ma ko ina ake kallo ina malaman da aka hada su da su suna can sun riga su zuwa sun zauna a hotel sun kwance su kawai suna cin kajin mutane suna abin nan aiki wurjanjan ya kamata a ɗibi matasa a je a nuna musu yadda hajjin take tun kafin a fara hajjin da zaran an zo aikin hajjin sai matasa su tashi su fara shiga cikin mutane suna nununa wa jama'a jama'a ga yadda za a yi jama'a ga kuma a can babu matsala jama'a tunda a can waɗannan malaman da ke kawo cikas a nan gida an je can shuru suke yi jama'a shuru suke yi don haka in mu ba mu magana ba kowa ma sai ya shuru don haka kamata ya yan sunna su samu kuɗi su rinka tafiya da'awa a hajji jama'a saboda yan sunna ne kawai ke magana kowa shuru yake yi
amma a nan ne in ka faɗa sai wannan ya ce a'a ba haka bane amma a can sai ka ga yayi likimo kamar karen da da ke jin yunwa kai ta faɗa wa mutane gaskiya shi alaga ta malam Allah ya saka da alheri ya Allah ya saka da alheri Ah, amma an zo gida kuma a ji "Ai, Allah ƙarya ne
Allah ya kiyaye ulama ubani Isra'ila kenan Mm. su dan hudu ya ta wahala da su Allah ya kiyaye ya ce wala na khudu fi di- a fillahi wala numari fi dinillahi na'am to gashi lokaci ya taho jama'a sai dai kuma ainihin ga wata gaba mai matukar fa'ida za mu dan karanta ta koda lokacin ya kure sai ainihin mu zo daga baya sai mu ainihin tattauna ta a gobe insha Allah malam yace wala nujadilu fil qur'ani ba ma jayayya ainihin game da alqur'ani a tsaya ana ta ɗauki ba daɗi game da ainihin alqur'ani a ita ce dai tun da nake magana akai dazu wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin kuma muna shaida cewa qur'ani magana ubangijin halittu ne gaba daya nazala bihi ruhul aminu mala'ikan nan amintaccen Allah mai tsarki jibrilu shi ya sauko da shi fa'allamahu sayyidal mursalina ya karantar da shugaban manzanni muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'ina Allah ya daɗin tsira gare shi da mutan gidan shi baki ɗaya wa huwa kalamullahi ta'ala qur'ani magana Allah ne madaukakin sarki la yusawihi shay'un min kalamil makhluqina babu wata magana daga cikin maganganun halittu wadda ta yi daidai da alkur'ani jama'a al'aƙidatu tahawiyya fa adashi ce kun san adashi ba a kwashewa lafiya duk inda aka fara adashi ba a kwashewa lafiya to aqidatu tahawiyya adashi ce ba yadda ba a karanta aqidatu tahawiyya ba taɓa ɗan bid'a ba don haka ga yan bid'a ba su iya karanta ta yanzu wannan maganar da yake cewa qur'ani maganar Allah ce wadda yake babu wata magana ta halittu wadda ta yi daidai da shi yanzu wannan za ta yi daidai da mai dariƙa wanda yake salatul fati wanda shi ya yarda cewa salatul fatin ta ma fa alqur'ani ba ma so ɗaya ba so dubu shida kai waɗannan yan takife ne jama'a waɗannan yan takife ne jama'a ba su san implication na magana ba qur'ani jama'a ƙur'ani a ce ga wata magana ko hadisi ne ka ɗauko ka ce wannan ya fi ƙur'ani sau dubu shida jama'a ka fita musulunci balle magana wani ƙato ba abin da za a faɗi a duniya wanda zai daidai da alƙur'ani jama'a babu shi wala na bi khalqihi kuma mu ba ma cewa ƙur'ani halitta ne ƙur'ani magana mahalicci ne siffa Allah ce don haka siffa Allah ko ba halittacciya ba ce wala nukhalifu jama'atal muslimina dan haka ba ma saba wa jama'a